نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka saba ko kuma kamar da aka fara sati yana icewa laraba farin karatu na minhajul muslim na babban malami a shek abubakar jabir aljazairi rahimahullah kuma muna karata muƙaddimar littafin za mu tashi ne a yadda malam ya koro jawabansa dangane da yadda ya tsara littafin bayan mun ji me ya sanadiyar littafin ma ga baki ɗinsa ko yake cewa wa qad salaktu bi tawfiqillahi fi wada'ihi maslakan hasanan insha Allah ta'ala yace haƙiƙa na bi wata hanya a bisa tawfiqi na ubangiji ma'ana dace da gamdakatar na ubangiji na bi wata hanya ce kyakkyawa a gurin tsara littafin yadda Allah ya taimake ni ya nuna maka irin taimakon da Allah ya masa a wurin littafin yadda ya so ya yi shi kuma haka Allah ya kaddara ta mace shi yi shi yace insha Allah ta'ala fi babil i'tiqadat yace a babin i'tiqadi idan ba a manta ba ya faɗa mana cewa littafin yayi shi ne a babuka guda biyar ko babi babi guda biyar na farko i'tiqadi shine kudirin zuci asalin imani tauhidi abin da ke da alaƙa da haƙoƙin Allah akan bayinsa ka san shi Allah wane ne Allah siffofin Allah sunayen Allah ayyukan Allah ko da kaɗe ta shi ka ba shi haƙoƙinsa da sanin manzanninsa imani da tashin kiyama da duk abin da kunshi abin da ke cewa imani sai ga cewa itiqadi na biyu yace kuma sai ka zo babin da yake magana akan mu'amala ko sannan akwai babul ibadat sannan yayi shi kashi kashi har guda biyar adab na laduban kaza laduban kaza laduban kaza to sai ke mana bayani anan cewa a kowane babi irin abin da yayi a cikin sa yace a babin da yake magana kan itiqadi ma'ana kuduri na zuci asalin imani yace to a wannan babi lam akaruj min aqidat salaf yace ban fita akan aqidar magabata na kware ba idan suka ce salaf suna nufin magabata na kware daga cikin manyan malaman da kake jin su irin su Imam Malik zuwa sama da shi har ka je gurin tabi'ai har ka je gurin sahabbai to tsarin addinin su da aqidar su da ɗabi'un su da halayen su da fassarar su suke ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah shi yake cewa salaf na fata kuna ganewa ma'ana tafiyar su da aqidar su da aikin su dukkan wani abu da ya shafi addini su suka ɗauke shi addini a wancan lokaci to ni ma ya ce a kan wannan irin tafiyar nake aƙidar salaf mana magabata na ƙwarai ya ce saboda ne da ijima'il musulmina ala salamatiha saboda ita aƙidar waɗannan magabata na ƙwarai ɗin duk musulman duniya sun yi ijima'i akan cewa aƙidar magabata na ƙwarai salafu sali ɗin nan ita ce aƙida kubutacciya daga kowane aibi ba ta da makusa ko kaɗan ta kuɓuta daga kowane irin zargi ko kuma aibatawa ya ce wani za ta sahibi ha li'annaha a ɗitar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake da wannan aƙida irin ta sahabban manzan Allah to shi ne zai rabauta agun Allah saboda ita ce asalin aƙidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta ya kira a kanta ya rayu kuma a kanta ya koma ga Allah kuma ita ya wasici cewa bayansa duk mai son tsira ya kama hanyar tsira to irin aƙidar zai bi ta ce aƙidar magabata na ƙwarai ya ce wa ƙirtu a sahabi kuma ta ce aƙidar sahabban manzan Allah wa tabi'i na lahum da masu bin bayan sahabbai su da tabi'ai duk wata ƙungiyar addini da ake tuca da ita a yanzu za ka samu cewa shugabanta da ake dangantawa shine shugaban tafiyar sai ka samu wani daga cikinsu ma tsakanin shi da zamanin mazala ya fi shekara dubu ɗaya. Ina mata kuna ganewa, tsakanin zamanin da shi aka haife shi ya rayu har ya zama shugaban wata ƙungiya ta addini ko tawaga ko wata aƙida ko wani tsari na addini to tsakanin hirman Allah ya fi shekara dubu ɗaya ma to kuma za a zo a ce wannan abun shi za a riƙa ta shi ne addini ta ga ku kusura a cikinsa ina fata an gane da aka yi cewa to ita ce kuma ƙidar magabata na ƙwarai masu bin bayan sahabbai wa ƙidatul islam ita ce dai aƙidar islam alfiƙiriya aƙidar musulunci da Allah ya halitti mutane a kanta. Allah ya faɗa mana cewa, ko manzo Allah faɗa mana cewa duk mutane ana haifar su ne akan asalin aƙida mai kyau. Da za ka bar su ba a koya musu mummunar aƙida ba, za su tashi ne da tsari na nagarta na aƙida mai kyau. Abin da kawai za su buƙata shi ne a musu bayanin wani aƙidar na ilimi. cewa ga abin yadda yake tsari ga ilimi ga shi kaza kaza kaza amma asalin kudurin su a zuci kyakkyawar aqida ce haka manzon Allah ya faɗa yake cewa kullu mauludin lidu alal fikra duk wani da za aka haifa a duniya ko za a haifa nan gaba to an haife shi ne ko za a haife shi ne alal fikra a bisa tsari nagartacce da Allah ya kimsa masa a cikin zuciyarsa wanda ba kowa bane koya masa da akwai haka ta shiga shi da abinsa kamar da Allah ke magana akan ita zuciya ko sai yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa wa zuciya ta san kyawawan abubuwa kuma ta san munanan abubuwa abu da yawa ne kada ka shiru ba wani bare taba ga maka cewa ba su da kyau bare ka daina shi abu da yawa da ka tashi ga kana yi abu da yawa da ka tashi ga cewa ba ka san su din mai lafiyin tani baya yin su da yawan su ba koya maka ka kalkince su ba sai dai in ka tashi ka sami iyaye na gari ko malamai na gari sai kuma suna daddada maka wannan aqidar taka da take dama ta asalin fitar da Allah ya maka suna maka bayani na ilimi sai kaga daga an faɗa sai ka gane kuma sai ka ɗauka saboda dama kai ma akan ta akan aka liste ka haka ba da maka wahala ba kenan da an faɗa sai ka gane to dan ka gane cewa akwai abin da Allah ya halitta mutane na gaske mai kyau a kansa sai Allah ya ci gaba da jawabi a wancan hadisi yace duk dan adam da ake haifa ana aihuwarsa ne akan kyakkyawar ɗabi'u da halaye na gari ma'ana kyakkyawar aƙida da ƙuduri mai kyau a zuciyarsa ya ce fa abawai sai fa iyayensa guda biyu uwa da uba kuma tsayin uwa da uba yu hawu zanihi sai su mai da shi ba yahudi amma da a musulmi haka haife shi au yu nasaranihi ko su mai da shi ba nasare dan coci dan kirista au yu majlisanihi ko su mai da shi ba majushe mai bautar gumaka da bautar wuta bautar al'ada haga nan munalar da ya ce su mai da shi musulmi ba saboda dama an kimsa mar a tsajiyar da Allah ɗan adam cewa tsarinsa zai karɓi saƙon da Allah zai kawo duk wani annabi inda a kansa dama kalace shi to illa kafin annabinsa game da annabin ko wa'azin annabin ya je gurinsa iyayen shi kuma sun riga sun lalata tunaninsa an kimsa masa mummunar ɗabi'a to sai tashi akan wannan abu kai za ka samu idan Allah ya so mutum da rahama zai shekara da yawa akan ɗabi'u abin nan akan aƙida mara kyau amma nan da Allah kimsa mara ya dawo kan shari'a to ganewar baya masa wahala kuma duk wancan abin da ya shekara aru aru din baya mara wahalar jefarwa saboda zai gane cewa ai kwafsawa ma yake ai shirme yake yi wannan shine daidai kamar a yanzu ne ka samu da ke tafiya akan bid'a inda gaske yake yana neman shari'a ne to duk da Allah nuna masa sunna kuma ya gane sunna to sai ya fi kai ya fi kai riko da sunnar ba saboda shi ya fi gane muhimmancinta domin ajiya da ya karin ya shiga cikin ukuba da kangi da bauta na bid'a saboda ita bid'a bauta ce kuma kangi ne kuma rahin yanci ana nuna maka ba a haɗa ka da manzon Allah kai tsaye na fata ana ganewa lokacin wannan aqidar da malam yace ya kawo littafin sa ita ce aqida al-fikriyya al-islamiyya wacce Allah ya halicci bayinsa a kanta akwai abu da yawa da za a baka misali domin ka gane ko yanzu da Allah ya mutane ba wanda ya taba nuna maka ko ka taba ji a ranka ko mutum bai taba zuwa wa'azi ba kawai ran shi yana nuna mar cewa ya zaka tambaye ina Allah yake ko bai ce ma na sama ba amma ya yadda a ranki sama wani gu ne mai tsarki mai daraja ina fata an gane kai zaka samu hatta za a fi shi a layin kurmantaka ba bai taba magana ba bai taba ji ba amma ya yadda Allah a sama yake kuma duk wanda yake in dai mutum ne mutum ɗan adam ne ba dabba ba ma kwaci bane shi to ransa ya gaya mar cewa hadar Allah tana sama yasa ta yan bidiya masu cewa Allah yana ko ina irin mu'tazilawa da da jahamiyya da wannan yan masu abubuwan na bidiyoyi da suke ta faɗa su ba a cewa Allah yana wani guri yana ko ina ɗin ko sai ka samu da kanshi zai zo yana magana akan za a tafsiri a karanta cewa a farkon sassa isra da Allah ce ya yi tafiya da manzala daga masallacin masal muqaddis zuwa ba daga masallacin harami zuwa batul muqaddis zuwa saman bakwai ko da kanshi zai na fassara muku cewa ya aka je sama sama gurin wato a gurin Allah kenan amma shi da kansa a ɗabi'ar da Allah ya war ya da Allah na sama amma za samu wani kuduri da ya tashi girma cewa ba za a ce wai Allah yana sama ba wannan misali ne guda ɗaya kenan amma duk ɗan adam mai lafiyayyen hankali akwai abin da Allah saka shi na ɗabi'a da hali wanda Allah ne kimsa masa shi abin da yake nema shine jagorori su fito mar da abin kamar bayani sai ya gane ko kamar da suke faɗa su masana harkar karantarwa suka ce makaranta ba gurin wai sa mutane ilimi ba ne suka ce gune da fito da baiwar da Allah ya mutane ita makaranta ko misali za ka ga aji ɗaya malami ɗaya ƙwararren malami zai koda ɗalibai guda arba'in darasi ga shi ya ƙware ya iya ya karantar da su amma suka samu ɗaliban nan guda arba'in kowa da fahimtar da yau darasin ko ba gaba ne ba sa yin fahimta iri ɗaya saboda baiwar da Allah ya kowa daban-daban ko to haka anan ake fahimtar irin ɗabi'a ko abu da Allah ya saka mutane domin wani komin kwarewar ka ba zai gane ba har abada kuma haka Allah ya ce ba zai gane ba shi ita wata ce aqida ta musulunci ta asali da Allah halitta mutane kanta wal millatul hanafiyya aqida da nan kawo alittafa na yanzu malam ita ta ce millatul hanafiyya hanya mi kakkiya wata kuma ta karkace wa duk wani tsari da ba na Allah ba ma'ana ce hanya ta annabawa da salihan bayi tace hanafiya kenan hanya ne kakkiya ta zuwa ga Allah allati ba'athallahu lahar rusulu wacce ita wannan hanyar ita ce Allah ya ya turo annabawansa akan ta sai kira da ita da Allah ke cewa wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wa salibu tsagut faminhum man hadalla منهم من حقت عليه الدلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين baka lace ba ita hakika mun turo a kowace al'umma mun tura musu wani manzo na musamman menene aikin da manzon ya je kowace al'umma da ya musu zai ce musu ani ibudullah ku bautawa Allah shi kadai bayan haka kuma wajtanibu taguta ku nisanci dagutu to wannan hanyar da Allah turo annabawa suke kira gaba ɗayansu a kanta abota Allah shi kaɗai ita ce millatul hanafiya dukkan annabawa addinin su musulunci kuma duka suna kira ne akan a kaɗai ta Allah illa ana samun bambanci a shari'o'insu sallolinsu da azuminsu da sauran abubuwansu da bambanci daga wancan annabin zuwa wancan annabin amma asalin aƙidar su guda ɗaya ce shine a bauta wa Allah shi kaɗai kuma a nisanci duk wani ɗagutu me ɗagutu suka ce kullu ma ubida min dunillahi bi ridahu shine duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba kuma da yardarsa shi ce a bauta masa ko ya yarda a bauta masa to ya zama ɗagutu Allah ka tsare mu daga sharrin su yace wa andala fi hal kutub kuma akan wannan aqida din ta sunna aqida mai kyau ta musulunci din akan ta ne Allah ya turo dukkan littafan da ya ba annabawansa duk abin da za ba annabi ya zo ya da'awa a kai shine akan abu guda da tak a bauta mu Allah shi kadai a nisanci dagu wani shine asalin sirrin ibada duk wanda ya waya gari ba shi da wannan to duk ibadarsa da yake wallahi haba an mansura shi in dai ba shi da asalin tauhidi ba da asalin aqida duk abin da zai na ibada ga yawan sallah yawan azumi yawan karatun qur'ani sadaka wane ne amma ba shi da aqida bai yadda aranci cewa matsayin da Allah ya ba kansa ba shi bai yadda da wannan ba ya ba waɗansu bayan Allah ma siffofin Allah a zuciyarsa shi kenan shi ba musulmi ba haka akwai hatsari a ciki haka akwai hatsari a ciki yasa tauhidi ya fi kowane ilimi muhimmanci manzala shekara goma da ya a maka sha uku kusan shekara goma gaba ɗaya babu ma sallah a ciki tauhidi kawai ta karantar da mutane shi yadda Allah shi kaɗai ne kawai ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah fi kulli haka kiyawa a kasuwa na faɗa musu zai tafi kasuwar gari kaza kamar ka ce a gashuwa ya je gari alkali jajimaji idan bi kasuwannin kawai yake tafiya inda ake taruwa don yi musu wa'azi ba don ya siya ko ya siyar ba sallallahu alaihi wasallam don ya hana su shiga wutar jahannama me yake cewa qulu la ilaha illallah tukulihuna ku ce ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai sai ku da bautan ku haka to kaga idan baka san wannan ba ai mutum ya shiga uku Allah tsare imanin yace fi babil fiqh a babin fiqh kuma al ibadati wal muamalat da ya shafi al fiqh mana ibada da mu'amala lam alu juhudan fi taharri al aswab wa wa tiyar al asah minha yace ai la iyayi da a gurin zaƙulo fahimta da fatawar da da ra'ayin da da fassarar da take zanto ta fi kowace zantowa daidai saboda babin fiƙo na ibadat ana samun ƙara juna ilimi na malamai malam wani yana ganin kaza malam wani kuma yana ganin kaza ba na samun wannan ba to shi ne sai na bi duk maganganun malaman a kowace matsala sai in zaɓo to a cikin dukansu malaman wanne ne ya fi ƙarfin hujja ma'ana tankaɗowa ya ya rairayo bai bi mazhabar wani malami guda ɗaya ba sai fata an gane imamu maliku ya ce kaza imamu abu hanifa ya ce kaza imamu shafi ya ce kaza imamu abu ya ce kaza kuma duk maganganu daban-daban ne guda hudun to sai kalli a cikin su hudun wanne ne ya fi karfin hujja da qur'ani da hadisi to sai a ɗauko kawai sai a saka a ciki dan kai mai karanta ba ka sauki ko saboda ba karamin aiki aka yi ba yace sai na zabo al asahhu minha mimma dawwanahu al-a'imma wanda yafi inganci cikin abin da malamai suka rubuta tafan su al-a'lamu manyan malaman musulunci ko yace ka abi hanifa kamar abu hanifa wa malik imamu maliku wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad rahimahullahu ta'ala imamu ahmad Allah ubangiji musu rahama waɗannan su hudun to suka fi shahara a cikin malaman mazhaba ko ba su bane amma akwai ɗansu daban da ba su ba su hudun da sun fi shahara a gun mutane kuma a duniya na fata an gane a ce maka abu imam abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad sun fi kowa a cikin waɗannan su hudun gabaki da to maganganun sai rika bi in yi matsala misali akan a tsarki ga fatawar imam malik ga fatawar abu hanifa ga fatawar imamu shafi'i ga ta imamu ahmad sai kalle su dukansu ga hujjojin kowa sai tantance rere wanne ne ya fi karfin hujja dogaro mafi kyawu sai ɗauki nashi sai amfani da shi yasa su waɗannan su hudun dukkanin su kowanne ya fidda kansa a gurin Allah domin ya faɗa mabiyansa cewa in hadisi aka samu hadisi ya inganta ya fi karo da abin da ni na faɗa a matsayin imamu maliku to ku ajiye magana ta ku ɗauki hadisin da ta tafi yaki da shi ta ji huta ya ce duk duniya imam malik ya ce babu wanda idan ya magana face sai an samu ko a ɗauki maganar ko a barta sai fa manzan Allah mai wannan kabarin sallallahu alaihi wasallam shi in ya faɗi magana dole a ɗauka saboda shi baya magana kan san zuciya wallahi duk anil haqu in huwa illa wahayin yuha kaga ya fita a ciki imam shafi'i yace imam ahmad yace ya imam ahmad imam ahmad almazini imam shafi'i ne almajirinsa ne ya karatu a gunsa shi kuma imamu shafi'i almajirin imam malik ne na ba ta gane ya suka ce malamai duka a hudun nan kuma in aka ce maka wane ne ya fi su sai ta imam malik domin shi ne ya haɗa abu guda biyu da dukkan su ba su da shi ya kware a ilimin hadisi ya kware a ilimin fiqh in ka imam abu hanifa shi ya kware ne a fiqh babu kwarewa da yawa cikin hadisi imamu maliku imamu sha ahmad shi kuma ya san hadisi ne bai da matsalolin fiqhu da yawa malamin malik dukkan gaba ɗaya Allah ya hada masa kuma sai Allah ya aje shi raye a garin manzon Allah aka haife shi ya mutu a garin yasa daga cikin abun ba da yake kowa zarra in yi magana ya magana akan wata matsala sai ce wal amru indana ahlul madina ko sai ce to amma mu abin da na ga malamai na suna yi a madina haka zane yana yi ya kuma tuwa malaya suke naka har ga ya fi abin nan daga cikin maraji na abin na na mazabarsa akwai ma amalu ahlul madina ya ce amma ni na ga a madina malamanmu ga abin da suke a matsala kaza saboda haga shi ba karamar daraja Allah ya bashi ba to haga imamu abu shafi ya ce imamu ahmad kai kafi ne sanin ilimin hadisi idan ka ga hadisi ya inganta don Allah ka nuna mun shi in je ne aiki da shi ba ruwa na isnadin hadisin ko daga ina ne in dai ya inganta ka faɗa mu zan yi aiki da shi haka kowa fin da kansa a cikin sa yasa ba da dai bane yanzu ka zo ka ce kai kana mazhabar malikiya haka kawai kuma ka zo ga wani abu ya zo na hadisi ingantacce manzo Allah ya faɗi kaza a samu kai ɗan ilimin da kake da shi na malikiyan naka ɗan kaɗan kuma yayi akasin na wancan sai ka ce a mu a mazhabar mu to kai kuskure dan ba imam malik ne sai ka bi wannan abu shi bai ce kai haka ba har kuma ga Allah ko bai sa wani abu sunan sai malikiya a almajiran shi ne bayan ya rasu suke kawo abubuwa da yawa akan karfin da ya musu sai ke cewa to waɗannan a bangaren almajir imam malik su sun ce kaza akan fahimtar sa da kuma karantar da ya musu amma bai yi wata lantin ya ce ya kafa wata kungiyar suna malikiya ba ba da yi ba sunna kawai ya karantar har ya koma ga Allah dukkanin su haka suka yi yace da haka na nemo mafi inganci daga cikin su da suka rubuta su wannan manyan malaman duniya Allah musu rahama ga baki ɗin su yace min malam yudid lahu nassun sarihun cikin abin da ba a samu nassi ba ma'ana sai nassi ana nufin a samu aya karara ko hadisi karara shi ake cewa nassi ko idan kana da nassi ko amma za ce idan kana da nafsi to nafsi ba eh ba ni da nafsi ne amma ka tunce maka nassi sai nufin a samu aya karara sai magana kan abu kaza ko a samu hadisi karara ya yi magana kan abu kaza to ana samun waɗansu masu abu su su bujuro ba a samu aya karara ta yi magana a kansu ba ba a samu hadisi karara ya yi magana a kansu ba sai dai su malamai da suka amsunan malintar za su kalli abin su kalli wani hukunci da dai da shigin irinsa a aya kaza sai su ba shi irin wannan hukuncin ko su kalli hukuncin a wani hadisi kaza mai shigen wannan sai su ba shi wancan irin wancan hukuncin to irin wannan da malamai su ta istihadin su saboda sun kai a ilimi na farko da su masu tsoron Allah ne ba za su halatta wa mutane abin da Allah ya haramta da gangan ba sun san sharin abin da kuma illarsa a musulun addinin su to ba za su yi da ganganci ba suna abin ne don nema al'umma mafita da kuma sauki a rayuwarsu ko abu da yawa yana bujewa har yanzu ka gan ka tafi kamar Saudiya suna da wani majalisi na malamai da ake tara sun abu ya bujuro wani sabo a duniya wanda da babu shi yanzu ya bujuro da sa cewa malaman sa musu bayanin abu sai su nemo wa al'ummar musulmin duniya mafita game da wannan abu haka suke aikin su kenan a duniya aikin su kenan a duniya ko malaman ba iya na kasar su bane kadai duk wanda ya kai matsayin malami a duniya in ya kai sun da ilimin sa daukar sa kuma malaman da shi sa su dauke shi a tattauna da shi ya kawo dalilansa kowa kuma ka kawo dalilanka sai aka gamsu ba wani cewa kai ba dan Saudiya bane a kawai hujja kake bukata su suna neman gaskiya ne sai a fidda al'umma mafita game da matsala kaza tunda abu kullum budurwa yake a duniya shi kuma addinin musulunci nan yana daidai da kowane irin zamani duk abin da zai faru a duniya har a nade kasa to akwai maganar Allah da ake daidai da shi ko ta manzon Allah ba wani abu da zai fita daga cikin su to yasa to kuma kai baka da wannan ilimin to su aikin su kenan Allah ba su ilimi don su kare addinin sa su maso bayin Allah mafita a cikin lamarin su yasa duk abu ne ta so suna da suna da faɗa kan su ko me insha Allah ina muke yace wanda babu nassi sahihi akan sa au dalilin zahirun ko ba samu wani hujja ba na zahiri min kitabillahi a qur'ani aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama ko a sunnar manzo Allah hadisan sa kenan ko yace to sai da sai da je in binciki maganganun malaman gaba ke su sai daga wanne ne yafi karfin hujja a cikin su to sai in dauko wannan matsalar sai saka ta a ciki shi haka yake sai yayi littafin nan akan abun da shafi fito kenan ba ya dauki mazhabar wani malami kadai bane ya zawana ta yace kawai abita a yace wali haza yace dan haka ne asbahatu la yukhalijuni adna rabi ina zanto ba na jin wani kokonto a raina ko kaɗan ba na jin kokonto wala yi sawiri ne a ƙallu shakki ba na shakku ko kaɗan fi anna man amila min muslimina bi hazal minhaj kan cewa duk wanda ya amfani da wannan littafin wannan samun suna min hajjul muslim din nan ko yace sawa'un fi babil aqida yace yayi amfani da abin da ya gani ne a babul aqida أو الفقه كباب الفقه أو الآداب كباب الآداب أو الأخلاق كباب الطبيعة هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى yace ba na shakka duk wanda ya amfani da wani abu da ya karanta ko ya ji an karanta a cikin littafin nan in ji malam aljazairi a cikin sha'anin aqida ko ibadat ko mu'amalat ko akhlaq ko adab yace wallahi bana ko shakku cewa tabbas ya yi amfani da shari'ar Allah ta baraka ta'ala saboda ba haka kawai ta nuna ta ba ina fata kuna ganewa yawo shi ne abin da yake nufi an ya ce ta baraka ta'ala wa hadi nabihi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi aiki ne da shiryarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mana duk abin da ke cikin littafin nan ya ce ya ɗauko shi ne a ƙur'ani ko hadisi da ka baya shakku ko kaɗan ya ce duk wanda ya amfani da littafin ya yi aiki na ibada to tabbas ya yi aiki ne da shari'ar Allah saboda ba da kai kawo shi ba na fata ana gane ya ce wala ba'asa babu wani laifi an ya alamal ikiyatul musulmina annahu law shitu yace in nuna wa in sanar da ɗan uwa na musulmi ai da na ga dama bi iznillahi a bisa izinin Allah da dawwantul masalil fiqhiyya fi hadal minhaj Allah mazhab imamin kasu yace da na ga dama da zan yi littafin a cikin littafin nan yanzu babin a fiqhu to sai dauki ra'ayin wani malami ɗaya tak daga cikin malam fiqhun duniya misali da yace da ya ga dama sai dauki misali ra'ayin mazhab imamin malik duk abin da zai kawo na fiqhu kawai akan ta zai rinka kawo ko kuma ta imamu shafi'i ko imamu ahmad ko kuma imamu abu hanifa yace da ya ga dama zai iya yin haka saboda ai su duniya ta yadda su malamai ne ko ba ka bane ta yadda su malaman addini kuma an yadda ana bin abin suka rubuta a matsayin shine ilimi har gobe har duk mai son tsira duk mai son ya rabota kuma sakan tattafan su ya amfani da abin da yake ci ba haka bane eh to da ya ga dama zai yin haka yace amma duk da haka sai bai yi hakan ba to sai to da yayi haka la kuntu wala kuntu bidhalika arahatu nafsi yace da kuna haka din da wallahi ce da na hutar da kana nima kuna gane ba yace min ina'i maraji'atul masadirul ame muta'addida ta yadda na rika fama a gurin karanta littafai manya manya maraji littafan musulunci manya manya ma'ana ga rufin tsala guda daya ka dauka cewa zai magana akan tsarkin ruwa a matsalar fiqh kenan ko to sai ya bi imam malik a fahimtarsa menene magana kan tsarkin ruwa imamu shafi'i da tafansa me ya kawo game da wannan imamu abu hanifa imamu ahmad duka sai ya karanta maganganun su akan matsala guda daya sannan sai hada maganganun gaba daya sai ga to a cikin su idan ba su ittifaki gaba daya ba to wane ne fi karfin hujja to anan sai cire na shi sai rubuta shi haka ba karamin aiki bane ba karamin aiki bane ita da na ga dama na yi akan tsarin mazhabar imami ɗaya kawai da haga ya huta kansa isa ni ma na huta da ban sha wahala ba kan da na rika fama ya ci a gurin ɗauku da tafiya take karanta su yi nazari a kansa matsala ba ɗaya fa ka ɗauka ma littafin da kawai ɗauka kaɗai a kan matsala ƙwaya ɗaya misali a kan ƙarfin ruwan da ya kamata ke alwala da shi tun da sa da maganganu malami a kan da wani ruwa za ka yi alwala ba ko ko ba ka bane to sai ga to imam maliku me ya ce ga na shi bayanan imamu abu hanifa imamu ahmad imamu shafi'i duk sun ya gaba bayanan su to sai da hada su dare ne bayanan a ba dare bane da wannan da wannan an samu matsala to wannan ne fi dalili mai kyau ya fi dalili mai inganci sai bi bi dalilan kuma sai tabbatar da hukunci da sai kawo ya rubuta a littafin nan da muke karantawa da su a gaba karamin aiki bane idan ka saba zaka cewa research ka je ka tambaye wanda ya je ya master ko kuma ya PhD ya ake research duk da ma'auwa sun fara lalacewa kasar amma da ba karamin aiki bane ba karamin aiki ba za ga mutum di sai fita hayyacinsa ko ya je ya zo ya je ya zo ya kwana nawa yana rubuta tabi kamar haka ya kai wa shugabanza sai sa biro duka ya kansu da duka bai yi ba bai karba ba ko sai an saki kuka za ka yi zagin ka za ka yi inemar za ka yi kuma za ka yi wani ya karba a kai na gada ta duka bai yi ba ta duka wannan kafowa kai ne ta na gada ba duk kafa kai kuma mai tabbafan ka yi zai baka dalili ba da kare ba saboda yana da irin zumfi guda ɗari sai ce wannan project ɗin wani na shekara ka da ka jaga kafa san da suna kai kawai je ka je ka ko ba ka ake ne ne fi karfin hujja a gaba karamin aiki ba ya ce tasirin akawal muktalifa da kuma neman tantance mafi ingancin maganganun da aka faɗa da aka saɓa a cikinsa ya ce wal ara ilmuta bayana ko da kuma ra'ayoyin da suka faɗa su malaman wanda kowa da nashi daban wannan ya ce a wannan ya ce b wannan ya ce haka to sai zo haɗa su sai fidda guda ɗaya eh ahyanan ko wa mutafa'ana ne wa muttafiqatil ukra wani lokaci kuma sai ka samu ganin idan an yi tafaki akan su shi ma da ka bibiyi maganganin sai gane imam malik ga abin da ya fada to ka aje na shi ka duba ne imam shafi ka gama ya gagare ma to ai irin abin da maliku ya fada shi ma ya fada sun yi tifaki ke to sai aje duba imam wanda ya tashi kuma sai ga bayan ya an karanta an ji har karshe sai ga shi ma irin abin da ya fada kenan ko amma da ba karanta ba za ka gano haka haka ba za ka gano ba sai ka sai ka ga sau lokaci wannan matsalar da na kawo maka ittafaqa alaiha ulama kuma yake nan ba duk malaman sun yi ittifaki akan ta sun yarda da ita haka ne fahimtar su kuma ka saka gama rayuwar su kaga mutum da karanta tafansa gaba ɗaya ba ai ba zai iya sani to kaga ba karamin aiki sha bace yace kama huwa ma'rufun ladal alimina kamar da yake sanannen abu ne ga mutane suke masu ilimi lakin ragabati yace sai dai abin da ya saka ne wannan abin shine al-mulahatu fi jam'i salihina min ikwanin musulmina na duk wannan walhalin ne don ƙoƙarin daga cewa na haɗa kan na haɗa ‘yan uwa musulmi akan abu guda ɗaya. Kaga idan ka zo ka samu masu ta'assubanci a mazahaba, in ka kawo wani matsala ba ta saba mazahabarsa ba zai karɓa ba, ba zai kuma yadda ba. Wani ma idan ka ce in shi na shafi'iya ka ce kai ga maganar maliku to kwata-kwata ba zai ma ji maganar ba, bare ma ya yi amfani da ita. saboda shi agunsa ka taɓa wa limaminsa wallahi ba zai ji ba na taɓa ku labarin makamanta ba na taɓa ganin wani a mun ji aikin hajji wata shekara yana ta gudu da gaske na ɗawafi kuma da kayan gida wanda asali shine in ka zo ɗawafinka na ƙudum idan za ka yi firari ko kuma kirani ko kuma ka za ka yi umara ɗawafinka na farko za ka yi wannan zagaye uku da wannan gudu gudun amma da ihrami a jikinka ba kayan gida ba da a jikinka shi kuma wannan dawafin nafila yake da kayansa na gida kamar haka yana cika gudu sosai ina tare shi ya ce masa ya kake tsaji kana gudu ai ba a yi asalin tsafin da za ka yi na farko daga zuwanka da iraminka a jiki ko na umara ko na kaza za ka yi shi ma zagaye uku ina bayani yana sosai yana ta kallona da ce min Allah ba na gama jawabi da tsaf ya ce mar ka gane sai ya ce min to dijja wannan da kai min ayi mazhab a wacce mazhaba kake haka yace mu a wacce mazhaba ai lokaci na yaro ne ba wani an jagale mu ne kawai wanda kai yanzu an jagale ne kai da maza kai mazhab imam malik yace la ana shafi'i sai masa maliki ya ce ab to an shafi ya ce kawai sai manne wala sai bar ratse manne gudu yake sosai da karfin sa wala kawai sai manne da ce dole da sabon ilimi a wala Allah ban san to ai kaga ba mawaki ko mi mu mu mu faka da shi da kuma yace mun to alatafi da gani karhenta na sai shafi ma ba kawai sai manne rubu da ni kaga irin wannan kaga shi ba zai ma fahimci menene maganar wani malami da ba malamin mazhabarsa ba kamar yadda anan akwai in daga cikin waɗanda aka sa suna kiran kansu su suna malikiya ne zaka duk wani abu da aka zo na ilimi in ya fi karo da abin da karanta a cikin ahalari ishmawi iziya risala ko ai ba sa wuce haka galibin su faɗa ɗaya masu masu wuce haka ba a cikin su ɗin ma ɗaya ɗaya ne wallahi a cikin su mun san su ai galibi abokanan mu ne ai wasu kuma su yayin mu ne haka ba sa wuce wannan fa amma in aka kawo wani ilimi da saba mu wannan abin da na faɗa to shi ba zai dauka ba da kunne na na ji wani daga cikin manya-manyan su yana karatu littafi na ahalari sai ya gama bayani akan da aka magana akan wannan karshen babu ahalari ne magana sahau din nan magana akan sahau sula da kalan sauran su ko bai mana karshen ahalari gaba kidan sa to sai da ya gama bayani to haga shi yasa in ji shi yace shi yasa fa shi in ji shi wai duk wanda ya karanta fiqh to ya san asalin addini ya san asalin sallah ya samu rariyar sanin sallah ne za ka wanda ya karanta ahalari ya fi wai wanda ya karanta bukari in ji shi sanin sallah wallahi ina gida ina zaune da ke su tana kai mana lokacin sai da zuka ma tsikira min wani bala'i a cikina sai wani bukari fa kamar ya ka ba shi uzuri bai san bukarin ba amma zo na ƙarshen abin da bai dace ba ke sahihul bukari littafin da ake ya fi kowane littafi inganci a duniya in ban da ƙur'ani kuma duk abin da ake nema na ilimi na shari'a na komai akwai a ciki ya ce wai wanda ya karanta ahalari ahalarin nan fa gaba ɗaya an gama su ne fa daga magana akan a gyara aƙida sai tsarki sai kawai sallah babu azumi fa babu sauran abubuwa da yawa fa duk babu su ba iya sallah ya tsaya ya kare har yanzu ya samu wani a cikin su masu tuke da baya zo ya kara ya ce dika akan sallah azumi a je shiga sauran su babu fa amma ce wanda yayi bukari ya fi shi sannan aka baka tambayar gurin muranda a gurin sa sai ya faranta hadisin Abu Hurairah da yake cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya sa abinci na azumi bisa mantuwa ya ci wani abu ko ya sha wani abu to falyatin musamman ya ci gaba da azumin sa fala shay a alaihi ba komai a kansa ba kafara kawai fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu Allah ne masa bonanza ya bashi abinci kyauta ya ci da azumi ka dauki azumi sai ka manta ka dauki ruwa ka sha bayan ka shanye faro leda ɗaya ka tuna ah ina azumi to kawai let's continue baka da matsala ka ci gaba da azumin ka kawai wani bonus Allah ya baka azumin ka lafiya ba za ka rama ba wani ne fatawar da manzo Allah ya bayar kuma hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito shi har ƙarshen inganci kenan amma sai ya ce to wannan hadisin ya inganta in ji shi ya ce amma mu a mazhabar mu to haka wannan ai ba karamar illa ba in mai ilimin gaske faɗi wannan ya shiga uku ya za a ce maka manzon Allah ya faɗi hukunci kuma ka lokaci za ka bar nashi ka ɗauki wani ko ba shi ba ne ba ka zaɓi za ka sai ba ne da ukulla ƙaunin inda ƙauli muhammadu amma alunin fi dini hika mugane duk wata magana fa ka barta ka aji inda akwai maganar manzon Allah ce in ba maganar sa ne sai ka ji lalimai ana ka samu wani malami amma mu zalla faɗi kaza kuma ka nemi maganar wani to ta wala ka nema yanzu ne ka tafiya akan aminci da da yake da yake kike tafiya kan kasada ai ba dai bane to Allah shiryar da mu Allah shiryar da mu kasance sai nayi duka wani wahalin ne da don kai bayan ji malam dan in haɗe kan musulmi akan bin asalin musulunci sahihi ba tare da bin wani mazhaba ba fi ɗariƙin wahidin a hanya guda ɗaya sako ta takattalu fihi quwwahum wanda dunkulewar musulmi a tafiya ɗaya nan shine zai ƙara musu ƙarfi ko ba shi bane shine abin da muka rasa a yanzu ayi musamman mu a arewacin Najeriya ko ka ce ma kusan a ko ina ma yanzu din Najeriya babu wani malami guda ɗaya da zai faɗa abu na addini kowa ya dai amince haga mun shiga uku babu wani sarki guda ɗaya da zai faɗi wata magana kowa ya wani mubaya babu ta ga mun shiga cikin bala'i ke Allah ka kawo ƙarshen wannan musifa dan musifa ce wallahi ko a unguwa ba mutum da zai faɗi magana ko ya dafa yanzu ga yaro jikan sa ma zai dura masa ashar jikan sa fa a shekaru wala sai dura masa ashar ya ce masa tsohon banza ko kuma ce kana rabu da shi banza bai san abin da yake yaro karami tauni ne ke cin arewa a yau babu tarbiyya ba mutuntawa yasa ake shan bakar wahala Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin duk girman malami bai sai magana ko yadda ba yana faɗa ba ba dai wannan shigo nan zamanin bala'in wayan nan yana magana a wa'azin sa wani ya dauka wai sai sai ƙarya yake ya ce masa tsohon manza ya ce masa dan wuta ya ce masa dan jahannama kuma shi mai faɗa abun ma zindiki ne ma karshen ta saboda wasu kuma na dini mutum amma shi ne zai iya wayi malami ranci Allah sauki Allah ka tsare imanin to ya sha saboda me karfin musulmi ya daukaka a gudaya shi karfi wa tattahidu afkaruhum ta zamo tunanin su iri ɗaya ne in kuka zama kuna tafiya iri ɗaya jagoranci ɗaya kuma ku ɗaya ai kuma ku zama ga iri ɗaya ne kenan tunanin ku iri ɗaya ne aikin ku iri ɗaya ne saboda kwatanisa ya ya za a ciyar da wannan tafiyar gaba ba shi bane amma an waye gari kowa ta kansa yake yana ga zamu a Najeriya hatta siyasar kanta ma ai ba su kira bude ba suna siyasar ma kowa ta kansa yake a cikin su a siyasa guda ɗaya fati ɗaya kowa ta kansa yake kuma kowa da muradin sa ci to bare ko maganar addini dama shi ma an mai da shi fiye da haka ma lalacewa galibin masu da'awa din suna kira ne domin a girmama su a ba su matsayi a kan da su su shahara ana kai su maka a ba su kuɗin addu'a a da sauransu da sauransu da sauransu Allah ka tsare imanin Allah sauwaje ya ce wata talaka ko arwahahum idan to zukatansu da ruhinsu yana da alaka da junansa saboda sun dunkule a guri ɗaya babba wanda zai baka sha'awa da ba maki da jin daɗi idan ka zo ka samu ana sallah mutane sun taru idan ka duba kamar ranar juma'a akalla mutum nawa za su yi sallah a masallacin nan eriyar kaɗai to za a yi kabbara guda ɗaya kowa ya kabbara liman guda ɗaya ya yi ruku kowa ya ruku ba haka ake ba ya ɗago kowa ya ɗago a tare a tafi su haka ake tafiya to haka ake zafa a ce da so samu ne musulmi su zama a duniya shi yasa har gobe har jibi taron da ake yi aikin umara na na aikin umara a Saudiya yana tada wa arna hankali a duniya a tara mutane bila adadin wanda Allah ne kaɗai san yawan su kawai ana kabbara da liman guda ɗaya haga an sun yi ruku'u ayi sai ana fata daga sun ce amin lokaci ɗaya abin ya kaure duk duniya ayi ruku'u ɗaya sujuda ɗaya komai ɗaya liman ɗaya ne ke bada kwaman ake bin sa sama da mutum miliyoyi babu wani taro a duniya da za a yi zama haka in ba wannan ba in ba shi ba kuma lokacin da aka samu a mafi yawan mutane suka je wani gurin sun ɗauki kansu kawai ƴan uwan juna ka launa a sahu daga mutanen ƙasa kaza ga mutane haka zikau kamar ka cikin gidanku ba ka tunanin komai a ranka saboda me wani abu ne na Allah ya haɗa ku ba ma wannan ba ko da a nan kuka tafi tare da ƴan garin naku kuka sauka ɗaki ɗaya to wannan kwanakin da za ku yi alaƙa za ku yi da wannan abotan wannan ya'an kwanakin za ka ga an aka dawo ya ɗorar da wani zumuncin da har illa ma sha Allah wanda yan adam ne ba ku haɗa fa da wani ba amma zaman ku a can yau saboda abu na addini ya haɗa ku kada kun yi wani tsawo na juna ta musamman ba za ta ba alaƙar ma ai za a yi to shi ake so musulmi su haɗe a guɗaya to kuma ba za a taɓa haɗa kai ba sai an bi kitabu wa sunna duk irin abu na ka ta kila a haɗa kai ba zai haɗu ba dan ba zai kana bid'a ni na ce ayi sunna ko mu haɗu ba ba san za a haɗu amma muna shi ne kowa ya bar komai abu qur'ani abu hadisi a zauna lafiya saboda kowa ya imani qur'ani maganar Allah ce hadisi maganar manzon Allah ce to kowa na kaunar su su yake fata a rayuwarsa to sai a zauna akan su amma duk wani abu da ba su ba a ba masu shi haƙuri a bar musu kayan su ba duka ba zagi ko su rike kayan su Allah saka musu da abin da suka yi a zo abu Allah da manzansa kawai shi kenan to shine za a zauna lafiya fa ina a iya hada kai fa amma an ba ka ba zai taba haɗuwa ba har abada har abada har abada ba zai haɗu ba har abada ana hada kai ne kai akan bin Allah da manzansa kadai Allah samu dace ina miki yace wata tajawabu ko awaqifuhum a samu hankulansu tunaninsu komansu fahimtarsu gaba ɗaya dunkula guda wata tafa'ala ko ne a hasisuhum wa masha'iruhum yanzu to da suke filin abubuwa suke jin abu a jikinsu suke damuwa da abu suke burin abu ya zama iri ɗaya a ga kuma yawa zai a ga ba zai wani sai an kawo ana bin qur'ani da hadisi shi yasa Allah ya shelanta muminai dangane da ya turo musu manzan Allah ya ce ya same su ne ba musamman mutanen Madina suna yaƙi da junansu zuri'a ce guda ɗaya amma ka samu bambanci tsakaninsu da al'ausu da alkazarar sun fi shekara dubu suna yaƙi da junansu in aka yaƙin ya lafa in aka yaƙin ya lafa ko za ga da 'yan anguwa kaza da yan anguwa kaza ba a shiri ba ka tafiya ba to sai manzan Allah ya zo sai ya haɗe su a gun suka bi Allah da manzansa sai aka waya gari ga ausu ga kazrat agu daya karkashin manzan Allah sun yi aure a junan su ma wannan ya auri yar wannan kan kace me sun dunkule sun zama abu daya har aka waya gari an je yaki sun jiga ta an kawo ruwa dan a ba sun na kwakwanci su uku ko an dauko zabawa na farko sai ji naga wani yayi nihi sai ta ku ba mu wani ya fi ni bukata yana son ruwan fa aka kai mu wancan kan a bashi shi ma juna gaban sa ya ce ku mikawa ne saboda tsabar imani suna fifita ɗan uwansu a kansu kan ajagun na ukun ya rasu an dawo na biyun ma babu ya cika na biyu farkon ma babu ya cika ba wanda ya yi a cikinsu za a ɗauki abu na abinci akwai gidan wane a layin anguwa ana kai mai bai da komai fa gidansa amma sai ta ce ai makocinsa ya fi shi bukata me wa ƴaƴansa biyar ne ni ana biyu bar zan iya haƙuri a kai gidan wane ana kai mai a mun gode an yi kaza to bari mu kai gidan wani har wannan abun da suka ce har sai ya dawo gidan na farko ya karaɗe anguwar saboda imaninsu a tarihin duniya ba a taɓa yi ba sai zamanin manzon Allah ba a taɓa yi mutum ya fifita wani a kansa saboda imani ya samu laƙi kiran sabi cewa muhammadun rasulullah wallazi na ma'ahu ashiddahu alal kufari ruhama'u bainahum suna tausayi da jinkan junansu saboda imani ya haɗe su kana ji a ranka cewa kai ba za ka ji daɗi ba in ka more ka cakata ɗan ƙunka cikin yunwa abdurrahman bin auf an kama masa abinci yayi azumi yau kuɗi ne fa ba fa boloniya bane fa shi fa shi balti boloniya ne fa babban mai arziki ne Abdullahi bin Auf an kawo masa kayan buɗe baki ko ka san masu kuɗin gaske ba irin masu kuɗin ba ka san masu kuɗin ba hankali in ka je gidan nashi ma hima da azumin in kunin tsamiya ne kunin tsamiya ne in dan wake ne dan wake ne kawai eh wato kaga wannan duk ɗaya ke da talaka ji ba a an kawo abinci ne kamar kala goma ko ba shi bane yawwa ga farfesun kaza ga na lamar rago ko ga soyayyen kaza ga dambun nama ga dambin kifi ga kifi a dafe ga kifi a soye kuma yi bane ga ah kuke hadir ya wuri an kawo su kalli abincin zai yi buɗe baki ya azumin nafila ya kalli abinci ya kalli abincin kawai sai fashe da kuka aka ce me yasa mai da fashe kuka yace ina tuna Mus'ab bin Umair ne yace Mus'ab bin Umair ya fi ni imani ya so Allah ya so manzon Allah ya shiga musulunci ya zo ran da aka yakin Uhud ya yi shahada amma likafanin da za a binne shi ma babu zan yi ɗaya ne shi a jikinsa in yi aka rufe kansa kafarsa sai dai ta fito in an ja zuwa kafa kansa ya bayyana a ƙarshe da aka lullube iyakan kafar aka sa ciyawa a gurin yace kuma yau ni ne wai har za ka mun abinci wajen kala goma yace a ji a raba talakawa duk ba zai ce kaga sahabbai kenan sahabi kenan yasa shi ba za ka yi kwatanta ba za ka yi bin halin sa ba za ka iya bin irin aikin da ya ba idan kwatanta kawai ka kwatanta ɗan wani abu kaɗan sai Allah ma bonan za ya ƙara maka amma su na gaba ya yi gaba a tarihin su ne kaɗai aka samu mutum tun da annabi ya ce maka wane ya zama ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kamar haka tare da cewa ɗan maka ne kai kuma ɗan madina amma kun zama ɗan uwa daga yau sai to zo mu je gidana mata na dai ce maka biyu ne mu shiga ciki ka tsare musu kallo ka zaɓi ɗaya ka duba imani fa ba fa cewa zai yi zan baka wancan ba dama sun ta ishe shi karshen ta ka san suka ce wai idan namiji yake namiji shine yake iya rike mace sama da shekara ashirin ko baya santa wani ne cikakken namiji baya santa amma da rike ta in ba ta gane ba ma zai mata komai amma a wala baya santa saboda kimar iyayenta ya barta saboda darajar ƴaƴanta ya barta saboda shi kanshi kimarsa zai haƙuri rike ta a ta tafiya haka har ran da Allah ka karshen al'amura to cikakken namiji kenan har gobe akwai su aya rizalu hum rizalu ai mazala ta alkhairu fi wa fi ummati aslamu alqiyama ai har abada akwai mutane kirki a al'ummar mazala har abada haka mazala ya faɗa ba za ta yan da ba har yanzu akwai su to ga ba cewa yi ka auri wancan ba zai ce ka zo ka zaɓo wacce kake so a ciki sai in sake ta sai ce idda in biya ma sadaki na aura maka gidana babba ne ɗaki hudu zan tsaga shi biyun maka ɗaki biyu ne ma komai ka zauna a ciki ina da jari naira miliyan ɗaya zan raba ta biyu in baka dubu ɗari biyar ni rike ɗari biyar ka je kai kasuwancin saboda imanin ɗan madina sahabi shi ma ɗan makan da yake mai imanin ne ya samu tarbiyyar manzon Allah an hana roƙo ba haka wani musuluncin mu musulunci ya hana roƙo ya hana cin banza ya hana son banza sai ce Allah ma albarka a matanka Allah ma albarka a dukiyarka Allah ma albarka a gidanka ni nuna min kasuwancin Madina kawai nake so ni na iya kasuwanci ko ba yi bane yawa na ta kasuwar kauye na iya komai na kasuwa zan iya rike kaina nuna min kasuwa kawai sai to ga kasuwar gwari ko ga ta kifi ga ta yan shinkafa ga ta yan kayan hatsi ga ta babbar kasuwa ga ta yan komai ma gashi Allah ya gagarna mu albarka Allah kara masa albarka sai to je kana gode ba da ko sisi sai zai fara dako kenan kankace mai ya siya ya siyar ya yi dako ya tara kuɗi lokacin da kyau ce Allah kuma sai taya shi kafin sati ɗaya wata ɗaya shi ma ya aure da kuɗin gina halal to su ne sahabban manzon Allah suka ce dan adam bi baya yadda ya musharaka da shi a cikin abu ɗaya yanzu ka gina katin gida mai kyau za ka gayyato mutane in kai bare ɗaya ne ma ayyukan ka gama gidan ma dama duk ya shiga bakin duniya in ma dai baka da surutu ka ɓoye abin kai mai tarbiyya ne to da ka gama a za ka kira mutanen ka na gaskiya ka ce a zuwa ga sabon gidanka amma addu'a ba ba na yi ba a shiga amma addu'a a ce a sa albarka in ka sai abin hawa mai kyau har za ka ba da tsani ma ɗanɗana amma addu'a amma ɗan adam mai lafiyayyen hankali baya so ka kalli matarsa ba in dai namiji na gaske in dai cikakken namiji ne ba wallahi ba so ka kalli matarsa da ko gure ka je ka bakin gidan ko ka shigo ga amarya ga safi to kai ka juya ki a hajja amarya ya gajiya ta shigo sanan kai to a hajja amarya san da zo haka je kanka ya bi ka karka ara kallon dan yi kuma kallon ka yake karka da ka zama gabi sai mata kuna garewa kana da dariya da kuma kallon kai ta kuma hanka yake ji wallahi da wuce haka Allah shi ne mai lafiyayyen hankali ne sai dai in bai san abin da yake ba duk namiji ya kishin matarsa zaka baya so ya ga wani na da alaka da matarsa amma saboda imanin sahabi matar ta ce zai aura maka ita dan kai ka zauna baka da mata bai ji daɗi ba zai baka auren ta aka ce ba ta wannan ba tarihin duniya to kaga musuluncin da manzon Allah ya kawo kenan to shine ma yake to a waye giri wai musulmi shi burin sa shi aljazairi shine ya haɗe kan musulmi akan wata tafiya guda ɗaya har su waye gari in suke jin abu a ransu iri ɗaya ne shine abin da manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum illa hatta ya hibbu li akihi ma ya hibbu li nafsi imanin ɗayan ku baya cika cikakken imani har sai ya so wa ƴan uwansa musulmi ba a faɗa wanka da zini ba a ɗan uwanka musulmi kana somar irin abin da kake so ma kanka suka ce abin da ake nufi inda wasu malamai kana so ka ji daɗi ko ko ba ka bane to ka so kowa ji daɗi kana so ka samu walwala to ka so kowa samu walwala in kayan wani shirin ka da zai walwala ya sauri ka ba shi don yi walwalarsa kar ka rike domin kai baka rike mana baka zuba da ka yi kyauta domin kai baka baka zaka ji daɗi in ya samu alheri ya gyama ka yi murna ta gaske kamar addu'a ya gane kana ƙaunarsa amma ni kai nuna wasu ramin ka tattawa mu ma da alba mai taku hagu na ba aboki bane ba aboki bane hasara ta fito fili kawai Allah ba mai taku a to rike ka ne ka je ka ne ba kuma yi bane ai ba hana ka ne ba ba hana ka ne to duk wanda ya ce ma na samu kaza ka ce Allah sa ma albarka Allah sa hanyar arziki ne Allah kaɗe fituna shakka shi shi karka ce Allah ban ni ma irin shi a wannan ya shi duk wani shirme ne wani na mata kuna ganewa to ya ce shine abin da yake buri yasa ya tattaro maganganun malamai fiya inganci sai tsara su a ɗaya don in kana karantawa ba ra'ayin wani malami da yake faɗa ba a ana ga maka ne abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga za ku ya gari duk abin mu iri ɗaya kenan yadda ba ka son ka samu damuwa ba ka son wani ba samu damuwa in ka ji wani a cikin kunci za ka kokarin ya za a ka kama ɗauke samu fita cikin kuncin wanda shi ne musulunci wannan shi ne musulunci ke sa ka kar a sallar jam'i a anguwa ko kullum ana ganin yan anguwa sa zo in ba gana ni ina wani ne kwana yi ban ganka masallaci ba ta ce maka ai yayi bulaguro sai ku kira shi a waya ce wallahi tafiya ta kama ni ban faɗa muku ku yi hakuri haka da su a yana gida ba lafiya haka sai a je a duba shi sai a ga meye matsalar sa kudin shi ba zai kai je asibiti ba ko ya je kudin ya kare to sai za ta taimake shi a ƙara mar amar agaji a cece shi to haka ake musulunci amma ko kan gari kowa ta kansa yake raga an shiga bala'i kenan to to sai Allah bar kowa da kallashi kuma yace hiyal lati ja'alatni arkabu hadal martakibu sha'ab to wannan asalin manufar injimalan aljazairi shine ya dauki ni na hau wannan tsananin wahalar in karanta littafin can in karanta wancan in karanta wancan domin kwakulo abin da yake al'asaku saboda ne don in haɗa kan musulmi a gu ɗaya su dawo jin su ɗaya ganin su ɗaya tunanin su ɗaya ra'ayin su ɗaya haga ba karamin aiki bane yace wa sahamalani hadal ana ta daura mini wannan wahalhalu al akbar mai girma walhamdulillahi yace to na dai gode wa Allah ala ko nailul muradu inda na cimma abin da nake so din ya ce ya gode wa Allah duk da ya sha wahalar amma ya cimma burinsa ya cimma abin da yake so wa bulugul asadi ya ce na cimma burina abinda na so na yin kuma Allah ta lake ni nayi yace haza wa in wa inni ashku ila rabbi yace ina kai kuka na ga Allah azza wa jalla kullu abdin qara ko kukan duk wani mutum da ya kulu yace inni fi sana'i hada wanda zai ce ai wannan aikin da nayi a littafin nan ko kada adatu hadasan sharri yace wai ni na kirkiro wani abu na sharri na saka musu yirin su karanta ya ce ina kai karara wurin Allah ga duk wanda ya min wannan mummunan fahimta ka san mutane bala'in ta yawa ba ba bane shi wani ɗabi'a sa bai saba yaban abu ba sai dai ya kushi akwai wanda shi duk abin da za a duniya in ba shi bane yayi to kowa bai iya ba kuma kowa banza ne kuma ba zai ba zai ba ba to wannan ba cikakken mutum bane ba cikakken mutum bane ko ya kai kai ana yaba na bai kai da Allah nan shirmin har kowa shi ya kula ku mutane yace irin waɗannan mutanen yace ina roƙon Allah ya mun maganin su wanda zai kalli abin nan yace wai ni na kirkiro wani bid'a na sharri na saka littafin nan don a karanta yace au ko ataitu bi mazhabin gairi mazhabin muslimina ko kuma yace ai na kawo ta mazhaba ce wacce ba ta musulmi ba ka san yan bid'a abin da suke wa ahli sunna sharri sai ce musu su ahli sunna wahabiyawa ne masu bin yahudawa ne haka suke faɗa fa kuma a tarihin duniya ba wanda yake iya yakar ba yahudi sai ahli sunna shi yasa shi ma ba yahudin duk duniya wanda ya fi tsada ya fi kashewa shine mutumin da yake dawa kan sunna amma dan kana wani bidiyo in ka hitiya kamar ba kuɗi ma ya kai kallon da mai gada ma ya gida maka masallaci ma ya kawo maka tarbi mota guda ma kai ta yi don ya san kai ba abin da aka yi wa musulunci Allah amma ka da awa akan a tsaye da mutane zama tsayayyu akan suna manzon Allah to kai ne abokin gabansa kaga za ka ba zai barka ba sai dai Allah kwace ka kawai yace wastarihi subhanahu ina dai neman ya taimaka gun shi Allah bi gaiwa da buwaya ala kulli man yuhawilu salihin min hadhihi al-umma ga duk wanda yake tunani ko yake so ya kawar da salihan mutane na wani al'umma tamu ya ɗauke su daga hanyar manzon Allah to yana roƙon Allah kada ba shi cika burinsa ko an hada ɗariƙun ladi da autu duk mai ƙoƙarin ɗauke mutane daga da'awar da muke yi in ji malam ta abu ƙur'ani da hadisi shi kuma ya kawo ta da'awa ta cewa a zo abu bidi'o'i da wani tsare-tsaren da ba na Allah da manzansa ba to yana neman taimakon Allah a kansa Allah karya su ko suwaye mu ya ce wal min hadul ladhi wada'tu din mai kokarin kawar da mutane daga wannan min hadin da ni tsara shako iz innani yace iz saboda ni yace wallazi la ilaha ghairuhu na rantsi da Allah da babu mota da gaskiya sai shi la mu'akkar min an qasadin aw gari qasadin fi ma a'lamu min kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi na rantsi da Allah ni da sani na ko ba da sani na ba wallahi ban fita daga cikin da'ir alqur'ani da hadisi ba duk abin da ya kawo a a cikin qur'ani ne hadisi babu wani abu na ra'ayinsa ko na kawar da musulmi akan abin da ba daidai ba yace wala amma ra'awul a'imatu islami wa amalu bihi kuma duk abin da na kawo ban kaucewa abin da manyan malaman musulunci suka yarda da shi ba kuma suka aiki da shi ba wattaba'ahum fi zalika kuma abin da suka kawo malayin musulmina ya ce mule musulmi suka bi malaman akan wannan irin fahimtar to ni ma akan ta ne ka san wani idan ya zo in kai almajirinsa ne in ka kawo littafin ya kalla ya ce wannan ayyukan littafin wahabiyawa ne kar ma karanta ka ne ta mai miƙa ma to yake ne har baka da ko wani malami da suke zagin wahabiyawa suna zagin imam bin abdul wahab Muhammad bin Abdul Wahab sai wani ɗalibin sai ya samo kitabut tauhid ɗinsa sai ya yanke bangon littafin ya cire shi sai ya zo wannan shafi na farko sai muqaddima da sunan mai rahima sai ya cire shi sai bari kai mujarrad littafi su kutum ba sunan wanda yi sai ta karama kala ga littafi da na samu don Allah a duba mun shi a gani malamin ya je bul tilafin ya karanta kakaf ya ci bayanan da suka ci ya ci kai ya ce wallahi ni dai ban taɓa karanta littafi ba mai ingancin wannan akan aqida ta musulunci inji malam malamin yayin littafin ita ta amma matsalar shine ban ga sunan littafin ba sai ta ai ga bangon littafin sai dauko ya bashi sai ga ai gashi nan ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kaza kaza kaza yace malam wannan shine Muhammad bin Abdul Wahab da ake cewa mai wahabiyawa ina to in dai wannan shine to sharri aka masa in ji malam sharri aka masa sharri aka masa to shi galibi dan bid'a ba zai bari ma ka karanta ba kamar da fara fitowar da awar izala zaka ji suna faɗa su yan bid'a kar ma ka je gun wa'azin izala bare ma ka ji me za a faɗa iya gudun ka iya ladan ka za ga ake faɗa lokacin muna yara ko a zuwa haɗa mun mai ta waka a gurin ana cewa wai menene wani ne ɗinsu abubuwa da zagi da sauransu amma gare ta gaske ne ana tafiya ana karatu da gobe gashi nan kowa ma ya duk mai son gaskiya ga abin harkar suna dan tafi daɗin tafiya eh yace lam akrid ko qaid shibrin yace wallahi ko da kamar taku daya kamu daya ban fita ba abadan kama annahu la qasada li siwa al jam'a bayna ko bala mai al furqati yace kamar da ni zanto aslin muradina abinda nake so shine in haɗa kan mutane bayan sun tarwaɗe kowa ta gabansa wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi to bari yanzu in kawo wani karatu da za a zo a haɗa kan musulmi a gun abu da ɗaya wannan yace shine asalin burina da kuma muradina haka ban bar hanyar tsari ko guda ɗaya ba yace ba da ko wal wusuli ba da tsulul tariqi kuma ina so ne yau mutane in kawo shortcut gajeriyar hanya ta ratse bayan dogon tafiya da za a yi ka san ratse idan ka san hanyar ratse to za ka iya zuwa gu da wuri saɓanin wanda bai san hanyar ko mutumin yanzu ka cikakken ɗan gari ne in za ka je wani guri mai nisa to kana ta wace anguwa za ka bi ka je kada wurin a kafa ne shi kuma ne ta sai wata babbar kwalta ko ba ka ba ne zai tafi misali zai je shi asibiti daga nan sai ya ce bari ya bi ta nan ta kofar fare har kwalta a ciki tarayyan tarayyan da sanya shiga asibiti sai kuma ka zaka shiga ba anguwa anguwa ya ga kai ka shiga kafin ka huta masa kun za ka shi ko daga baya zo shi to hina ka ce wa ratse bature ce shortcut ko ba haka bane eh to ne asalin muradina in yi mutane wata hanya takaitacciya gajera da za kuma a cimma muradin abin da ake so in raba su da zagaye dogo da shan wahala da kewaye da su ya ce fallahumma ya ce ya Allah Ubangiji ya waliyal muminina ya majibincin muminai wa mutawallas salihina ya majibincin salihan bayi ija al'amali hadha fil minhaj ya Allah ka sa wannan aikin da na yi a littafin nan min hajjar musulun ko amalan sahihan Allah ka karɓa aikin nan to sahihi ne ya Allah maqbulan karɓaɓɓe wa sa'ayan fihi sa'ayan mardiyan mashkuran duk abin da ne Allah dan to ka karɓa kuma ka yarda kuma ka gode mun ba za na gode mutane ba ko ba ga bane idan muka shiga aljanna insha Allah ko Allah ta mana inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura Allah na gode mutane a gani to shi ne nan addu'a malaki ya ce wa fabihi Allahumma ya Allah ka amfanar da wannan littafi ga man akada bihi wanda ya riko da shi wa amila bima fihi yayi aiki da abin da yake ciki wa inqiz bihi ya rabbi ya Allah ka tseratar da littafi da littafin nan ka tseratar da duk wanda man shi da kaga kaso min ibadika daga cikin bayanka alhayara almutaraddidina masu rayuwa a cikin imuwa da kokuntu ba ku su ba to ya Allah ka sa sai dilta fa su shiyu ka dawo da su kan hanya su shirya yanzu da baku misalin wancan malamin da yake ta zagin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab saboda bai san shi ba sai aka kawo littafin da ya karanta eh bi littafin ya jinjina masa zaka ce mai ko shine littafin sa na wannan malam da kake zagi ne haka daga nan sai Allah ya shirye shi sai ya gane gaskiya sai ya dawo ya ce to haka ne duk abin da ya faɗa mana sharri aka masa to su sharri yan bid'a sun rika kagar hir suna dankara malaman sunna kenan ko babu aya ba hadisi saboda su a cikin karantarwar su ba a tambayar malamin me yasa ko ba ta mai hujja sai dai kaga ce um a daga kanka kai na'am shi kenan ka eh su ga shi abin su ba a faɗan bai hujja yace wa hadibihi min ibadika ya Allah ka shiryar da ka shiryar da littafin nan da shi littafin nan min ibadika daga bayanka marra'atu ahlan li hidayatika wanda kaga cewa ya cancance shiryu to Allah ka sa in ya ga littafin ya karanta to aka karanta mar yaji to ya shiryu yace innaka wahadakal qadiru ala zalika ya Allah kai kadai ne kake iya yin haka shirye da mutumin da yake batacce ai sai Allah ina fata an gane duk ilimin ka duk wa'azin ka duk kwarewar ka ba za ka iya kimsa shari'a zuciyar mutum ba sai da kai wa'azi ka tashi ya ji amma ya bi ya yarda zuciyar kuma na Allah ne yasa ubangiji ga manzo Allah ma cewa innaka la tahdi man ahbabta ya kai manzon Allah ba kanka hakuri kai ba za ka iya shirye da wanda kake so ba sai dai walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne ke shirye da wanda ya ga dama a cikin bayansa sai dai kai wa'azin ka ga mana ka kawai shi yace wa sallallahu ala sayyidina muhammad ya Allah kai salati kai dadin tsira a bisa shugaban mu annabi muhammad wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallam ya ce ya rubuta littafin nan ne a ina madinatul munawwara ko madinar manzon Allah kenan a ƙarshen daraja kenan ko eh ga kuma shekarun da aka yi shi sunan malik zalim mai littafin kuma abubakar jabir aljazairi rahimahullah abubakar jabir aljazairi Allah ya masa rahama da ne sosai sosai babban malami ne na gaske za mu ji mun muna ka littafin sa ya rasu ya rasu dan dama ai ba ne bane ya tsufa sosai sosai ba kuma an ce daga cikin wani baiwa da Allah masa yana da ilimi mutum ne mai sauti sosai in yana karantarwa masakin manzon Allah gujewa ana jin muryarsa Allah ya bashi na kuma gurgu ne a cikin gurin wajen tura shi kaga su kasashe larabawa da farare suna da basira suna amfana da baiwa da Allah ya mutum amma murin saboda mun tashi akan san bara da kan san cin banza Allah kawai ɗanka don kaya faɗa firɗan wani na ƙasu shi ka ne ka bayi sanda ka ce je fara bara ka kashe shi ka kashe rayuwarsa gaba ki ɗaya ya zaka ce malamai hatta irin sadakar da nake wucewa akwai wanda ma bata ma halatta ba a musulunci ka tara yara ƙanana ta masu sadaka bai kamata ba kana koya musu mummunan ɗabi'a ne ba kana son sadaka ba to tara kuɗin da ka nawa ne zaka yi sadakar a na ɗaya dubu goma ce to ka duba mutane masu gida ko gajiyayyu ko makafi yanzu akwai wanda yake bukatar taimakon zuwa kamar makaho baya gani bai iya sana'a ba ba da zai babu tsari na hukuma na ta tallafi a kasar a kasar da nake ci to yake bukatar sadaka nan ai ko dubu goma ne maka ba shi kaɗai ma je kashe ladan ka ba karami bana gun Allah goma ka ba wani da ba in kuma za ka iya ba rarraba musu amma ka samu yaro karami ka koya masa bara a karɓar sadaka ka cuci rayuwarsa har ga har ya fara koyon ha'inci in suka shiga layi in ka ba na farko sai zaga da can baya ba gaske ba to in gidan mai koya masa handama da ba ba kere isa ba daidai bane ba daidai bane amma matsalar mu ba ma fahimtar abu da yawa shi wani wani malamin sa ne ce mar ayin kana so abin kai kyau to ka ba yara kanana sadaka a ga an samu matsala haka sai kenan to yaron da yake bukata minti ne ba ko dan ko sai ko na fa baban yaron ba ruwa ma a gidansa ta bashi 500 ma zai sayi ran ko 1000 haka da kafi samun lada ma Allah ganar da mu to wannan shi mun gama insha Allah ko sai sa lokacin kuma karshe wannan lokaci ai to shikenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah